نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم نعم باب في من لم يجد الماء wannan babe wato yana bayani dangane da hukuncin mutumin da bai samu ba ruwa ya nemi ruwa ƙaura dawan bai bai same shi ba to hukuncinsa shine yin alwala ya sabka daga kan shi taimama zai yi to shine yace kuma wasifati tayammumi da kuma siffar yanda ake yin taimama din to wannan babe zai tattauna akan mas'alan nan guda biyu mas'alar mutumin da ya nemi ruwa ƙaura dawan bai bai samu ba da kuma yanda ake yin taimama din na'am التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يئس أن يجده في الوقت
malam ya ce ya jibu tayammumu da adamil ma'i wato taimama yana wajaba yana zamantowa dole mutum ya yi taimama da adamil ma'i in ma ya zamanto saboda rashin ruwa fil haƙiƙa wato ya nemi ruwa ƙaura da wambai ya rasa to wannan alwala tana wajaba fi safari a cikin halin bulaguro ko kuma ya zamanto li adamil ma'i hukuman ya zamanto a wajen shi akwai ruwan amma kuma ba zai ishe shi ya yi alwala ba ko kuma akwai ruwan ya ishe shi ya yi alwala sai dai akwai wanda suke tare da su wanda suna buƙatar su sha wannan ruwa ɗin ko kuma shi ma yana buƙatar ya sha wannan ruwa to yanzu wannan kaman a matsayin babu wannan ruwan ne ko kuma mutumin da jikin shi bai iya ɗaukar ruwa yana da cutar da ba ta son ruwa ya taɓa ta to in ya zamanto yana da wannan shi ma zai yi taimama ne idza ya isa an yi ji da hufil waƙat to idan ya ɗebe ƙauna an ya ji da hucewa zai samu wannan ruwa shilwaƙati a cikin lokaci muhtari na ita wannan sallah ɗin to wannan sai ya yi taimama na'am وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمضر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه malam ya ce wa ƙadi ya jibu to so da dama ma taimama tana wajaba taimama tana wajaba ma'a wujudihi tare da samuwar ruwa ruwa mai yawa gashi a cikin budanduna sun fi guda ashirin a cikin gidanka ga bumburutu a ciki ga karahuna a ciki to amma kuma a ce fafar buhu tayammu an gane ko shine yace so da dama ma taimama tana waje ba tare da samuwar ruwan idza lam yaqdir ala massihi idan shi wannan wanda yake nufin zai yi sallah ba ya da iko akan shafar ruwan ya zamanto ba zai iya shafar ruwan ba fi safarin a cikin halin bulaguro ne au hadarin ko kuma a cikin halin zama a gida ne limaradin mani'in wato saboda wata rashin lafiya wanda ta hana shi ya yi amfani da wannan ruwa wanda yake jin tsoron idan ya yi amfani da wannan ruwa to rashin lafiyar tashi za ta ƙaru ko kuma yana jin tsoron idan ya yi amfani da wannan ruwa rashin lafiyar ko da ba ta ƙaru ba to kafin ta warke za a ɗauki lokaci ko kuma ya zamanto wato ba ya da rashin lafiyar a yanzu to amma yana zubawa jikin shi ruwa to zai ɗauki rashin lafiya wannan duka maradun mani'un ne to rashin lafiya ce wanda take hana yin amfani da ruwa na'am aw maridun yaqdiru ala masihi ko kuma wato mutumin da baya da lafiya mutumin da yake jinya baya da lafiya ya ƙadiru alamasihi yana da iko akan ya shafi ruwa ɗin rashin lafiyar tashi ba wanda za ta hana shi ya yi amfani da ruwa ba ce ita ba wanda ba ta son ruwa ba ce amma kuma wala ya ji dumin yunawiluhu iyahu bai samu ba wanda zai ɗako mai wannan ruwa ɗin gashi na a kwance in a kawo mishi ruwa irin na mutum mai lafiya zai iya yin amfani da shi to amma kuma yanzu wanda zai ciko mai ruwan daga randa ya ciko mai abuta ya kawo mai shine babu kuma lokacin sallah ya yi to yanzu a wannan lokacin in ya ji tsoron lokacin sallar zai fita wani bai shigo ba to sai ya yi taimama kamar yadda malamai suka faɗa na'am وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو سباع malam ya ce wa kazalika musafirun wato hakanan taimama tana wajaba akan ɗan bulaguro matafiyi wanda yake cikin bulaguro babu, babu ruwa a wajen shi shi amma kuma ya ƙarubu minhul ma'u ruwa ya kusanta daga gare shi ya san tabbas wannan hanyar da yake bi a guri kaza a daidai kaza to akwai rijiya ko akwai wani wato akwai wani tabki ana ya tabbata akwai wannan tabki din ko ya tabbata akwai wannan rijiyar kuma da kowane lokaci tana da ruwa kaga yanzu wannan ruwan ya kusanto daga gare shi amma kuma wa yamna'uhu minhu khawfu lususin wato tsoron 'yan fashi 'yan fashi da makami 'yan ta'adda wa yamna'uhu minhu ya hana shi wato saduwa da wannan tabki din ya san akan hanyar nan in dai mutum ya ce zai saki layi ya je shi ya ciko ruwa in dai ba su da yawa ba ne in mutum biske ba su ashirin biske guruf guda ba to dan shi ɗaya ko su biyu ko su uku in suka ce za su je su ciko ruwa a wannan gurin to za a far musu saboda akwai 'yan ta'adda a nan wato masu fashi da makami to yanzu kaga ya san akwai ruwan amma saboda wato hifdun nafs ya kiyaye kanshi daga hallaka saboda kale je dan ta'adda ya bubbuge shi to yanzu wannan shi ma sai ya yi taimama ausi ba'in ko kuma saboda tsoron namomin daji to dama a cikin dajin ne kuma ya san dajin su ne waɗannan namomin dajin akwai kuma abin da ya shafi tabki a nan wanda su ma namomin dajin nan suke zuwa su sha ruwa to ya ga in ya ce zai je kali ya je shi ya je wani zaki ya zo shi lau zaki ya ce to alhamdulillah ga abinci ya samu kafin a sha ruwa din ba za a sha ruwan ba ko su haɗu da wani kyalkeci ko wata kura da makamantansu kaga sai a yi aran gama wanda ba ta da kyau an gane ko to shine ya ce amma wato wannan mutumin yana yin taimama idan ya tabbatar da cewa fa wato a wannan gurin fa ana samun irin waɗannan kin an gane ko ba wani ba zai je na ji labari in ya ce mishi kai ka taba gani ya ce a'a ban taba gani ba shi ma wanda ya gaya mishi ya ji labarin in ya tambaye shi ce shi ma labari ne ya ji ya ce an ce akwai 'yan ta'adda a wannan gurin to matukar busuwa wani aiki ba ko wasu ko waɗansu ba su gansu ba suka yi ta fama da su to wannan ba zai hana ba yi amfani da wannan ruwa ɗin na'am
وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره shi kenan to wa idza ayqana al musafiru bi wujudil ma'i fil waqt wato idan dan bulaguro ya tabbatar da cewa zai samu ruwa na alwala a cikin tsakiyar wannan lokaci na wannan sallah ɗin a cikin tsakiyar lokaci na wannan sallah ɗin da ta shigo ya tabbatar na misali mutumin da ya fito daga zandar zai zo murya ko mutumin da ya fita daga murya zai tafi irin abin da ya shafi su laraba da makamantansu wannan idan a saman moto ne za ka hoto daga can yanzu ba wani ruwa a gurinka lokacin sallah ya yi ka hoto daga can to idan kana hanya kaga lokacin sallah ya cin maka kaga ana sallah a wani guri ko a wata garka ko a wata gona to ba za ka ce bari ka sauka ka yi taimama ba saboda kana da tabbas kin nan zuwa karfe biyu da rabi ko karfe uku ka iso gida kina in ka zo gida sai ka yi alwallar sai ka yi sallar amma ka ce ka yi taimama a irin wannan yanayin ba za ka yi ba ko ɗan bulaguro wanda ya shigo cikin bis an gane ko kuma ya tabbata wannan biskin kafin dai lokacin sallar wannan ta kaza ya huta to an iso gari to wannan bai halitta a gare shi ya taimama saboda dama wato sallah shine a yi ta a cikin lokacinta shine afdalul a'mal to wanda ya yi ta a farkon lokaci da wanda ya yi ta a tsakiya da wanda ya yi ta a ƙarshen lokacinta kowanne ya yi ta a cikin lokacinta la iyaka wanda ya yi ta a farkon lokaci ya yi imtitsali da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce fastabiqul khairat shi kuma wannan wanda bai yi ta ba a farkon lokaci shi kuma saboda larurar da take tattare da shi saboda babu ruwan a gurin shi sannan kuma ya nema ƙaura da wambai bai samu ba amma ya tabbatar da cewa kafin lokacin ta ya fita daidai zo gurin ruwa na'am
wa in ya isa minhu tayammama fi awwalihi to wa in ya isa minhu idan ɗan bulaguro ya ɗebe ƙauna daga samun ruwa a cikin lokaci na ita wannan sallah ɗin ya ce kai wannan hanyar so nawa muke bi ba wani tafki a wannan hanyar to tayammama fi awwalihi sai ya yi taimama a farkon lokaci da zaran ya tabbatar da cewa rana ta karkata daga tsakiyar sama to sai ya yi taimama ya yi sallar azuhur haka ne idan rana ta fada sai ya yi taimama ya yi sallar magarba an gane ko idan yana da damar ya yi jam'u ta ƙadimin sai ya yi in jam'u ta akhirin sai ya yi kamar yadda addini na musulunci wato ya kawo sauƙi ga ɗan bulaguro saboda bulaguro a cikinsa akwai nau'i na wahala akwai nau'i na azaba kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi Allah ce a safaru ƙiɗa'atun min al'azab yamnau a hadakun ta'amahu wa sharabahu wa naumahu gane ku na'am wa illam yakun indahu minhu ilmun tayammama fi wasabihi wa illam yakun ilmun indahu idan ya zamanto shi wannan dan bulaguro baya da wata masaniya a wajen shi ba shi da masaniya game da lamarin ita wannan hanya din shin akwai ruwa a hanyar ko kuma babu ruwa a hanyar sabon ɗan kasuwa ne wannan gurin bai taɓa bin shi ko kuma yana bin shi amma bai ji ba wani ya ce akwai ruwa bai ji wani ya ce ba ruwa to amma dai yana bin shi to yanzu bai san ba baya da masaniya akwai ruwa ko babu to yanzu tayammama fi wasaɗihi to sai ya yi taimama a tsakiyar lokacin wannan sallah ɗin sai ya yi sallah na'am
وكذلك إن خاف ألا يدرك الماء في الوقت ورجاء أن يدركه فيه وكذلك malam ya ce to hakanan hukuncin yake ma'ana yana yin taimama a tsakiyar lokaci in khafa idan shi mai nufin zai yi sallah idan yana jin tsoron an yudrikal ma Allah yudrikal ma a fi waqti wato ba zai samu ruwa ba a cikin lokaci waraja an yudrikahu fihi kuma haka ne yake kaunar zai samu wannan ruwa a cikin lokaci wato yana kan gaba kan baya ya ce to wannan tafiyar tamu in dai lafiya kalau kafin lokacin azuhur ya huce ma isa maradi kuma ya ce to da lokacin wa gaskiya muna kaiwa karfe biyar ma kafin mu isa maradi ko karfe shida kaga yanzu wannan khafa Allah yudrikal ma'a fil waqti wa raja an yudrikahu fi wato yana kan gaba kan baya wato yana tunanin cewa in tafiya ta yi kyau to za a shiga cikin lokaci in tafiya kuma ta yi halinta to sai an shiga dai kawai an gane ko da ake bulaguro kan ka yi shi kake da ikon shi amma in ka yi shi sai in an ganka kawai haka tafiya take na'am to haka nan shi ma wannan mutumin wanda yana tunanin za su riski ruwa a cikin lokaci kuma yana tunanin ba za su riski ruwa a cikin lokaci ba to yanzu idan tsakiyar lokaci ya yi ya hanga ya ga wato inda suke din ya ga cewa daga nan ho yanzu kafin mu isa gari kaza fa to ho za a ɗauki lokacin da sai lokacin sallan nan ya fita to sai ya taimama in kuma ya ga kawai sun iso ma tunkuru sai ya rage shikenan sai ya ce to bari sai mu karasa tunda yanzu kuma ya samu yaƙinin zai samu ruwan a cikin lokaci na'am
ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد وكذلك الخائف من سباع ونهوهم ونهوها وكذلك المسافر الذي يخاف ألا يدرك الماء في الوقت ويرجو أن يدركه فيه ولا يعيد غير هؤلاء na'am malam ya ce wa man tayammama min ha'ula'i dukkan wanda ya yi taimama daga cikin waɗannan mutanen guda takwas da aka ambata a baya marar lafiyar da baya da iko akan ya shafi ruwa sannan kuma da marar lafiyar da yana da iko akan yin amfani da ruwa sai dai bai samu ba wanda zai ɗako mishi da kuma ɗan bulaguran da ga ruwa a kusan shi yana kusa da ruwa amma kuma yana jin tsoron 'yan fashi su farmushi ko namomin daji idan ya je ɗaukan wannan ruwa sannan kuma da ɗan bulaguran da ya tabbatar da cewa zai samu ruwa a cikin lokaci da kuma ɗan bulaguran da yake sanya rai yake sanya ran zai samu ruwa a cikin lokaci da kuma ɗan bulaguran da ya ɗebe ƙauna ma kwata-kwata ba zai samu ruwa a cikin lokaci ba sannan kuma da ɗan bulaguran da wato yake kan gaba kan baya yake shakka kan samu ruwa a cikin lokaci ko rashin samuwar shi da kuma wanda yake wato shakka a cikin zai isa gurin ruwan ko ba zai isa ba amma ya tabbata akwai ruwa wannan su ne guda takwas wanda malam ya ambata a nan to dukkan wanda ya yi taimama daga cikin waɗannan nau'in na mutane guda takwas sun ma'asabal ma'a fil waqti sannan kuma sai ya samu ruwa a cikin lokaci wato ya samu ruwa a cikin lokaci ba da an salla bayan hal ya riga ya yi salla to fafihi tafsilun wato a cikinsu waɗannan duka ba za ka musu zubin gora ba ka ba su hukunci ɗaya akwai tafsili akwai bayani dalla-dalla da za a yi a ware maka wanda suke za su iya sakewa alwala da waɗanda ba za su iya sakewa alwala ba malam ya ce fa'ammal maridu wato amma marar lafiya allazi lam yajid man yunawiluhu iyahu wanda bai samu ba wanda zai kawo mai wannan ruwa din wanda shine na biyu kenan daga cikinsu to wanda bai samu ba wanda zai kawo mai wannan ruwa din to falyu'id to wannan shi mustahabbi ne ya sake sallah mustahabbi ne ya sake sallah inda ya har wani ya shigo gaida shi kafin lokacin sallar ya fita to mustahabbi ne ya sake sallah ɗaya kenan malam ya ce wa kazalika da ha'ifu min siba'in wa nahwiha hakanan kuma dukkan wanda dukkan mutumin da ya zamanto tsoron 'yan fashi ko tsoron namomin daji shine ya hana shi ya je ya ɗako ruwa sai kuma tsoron ya tafi ya zamanto da yana jin tsoron an ce akwai 'yan fashi a nan sai suka haɗu da wani ya ce wallahi alwallah ce nake so in yi amma yanzu dai kaga har lokacin ya huce saboda na san ruwan nan akwai wayansu 'yan ta'adda da aka ce suna baiwa mutane kashi in suka ji ya ce zancen da ne wannan kake ya ce nan da shekara biyu ma ai babu 'yan ta'addan nan ce nan da shekara biyu ma tun da bazum muhammad ya hau wato da ya zo shi ya sa a gama da su an gane ko an gane ta ce wannan tsohon zance ne kake ya ce 'yan ta'adda ai sun jima da barin nan ko kuma ya ce saboda tsoron namomin daji na ya ce habawa ne ce namomin daji baka ji ba lokacin da sarkin dawa ya zo shi nan nan ƙauye ta guri kaza da ya zo aka shigo dajin nan gabaki ɗaya yanzu duk naman daji wanda yake wannan laska ɗin gabaki ɗaya an kwashe shi a kai shi guri kaza saboda na an ce hanya ce ta bin mutane saboda suna ɓanna da yawa a yanzu babu su waɗannan ta ce yiwu sai tun ɗazo kawai a zamanin nake hukau sai taimama da nai ne sallawa kawai ina tunanin wannan lamarin ya ce to alhamdulillah bari in je maku har wanka ma na yi saboda lokacin zahi ne to wannan shi ma mustahabi ne sake a cikin lokaci an gane ko bi kenan wa kadhalika al-musafiru alladhi yakhafu an la yudrika al-ma'a fil waqt wa yarju an yudrikahu fihi hakanan kuma dan bulaguro dan bulaguron da yake jin tsoron ba zai samu ruwa a cikin lokaci ba sannan kuma hallo da ƙarshen kuma yana sanya rai zai samu ruwa a cikin lokaci wato ɗan bulaguran da yake bainal haufi war raja'i wato yana jin tsoron ba zai samu ruwa a cikin lokaci ba hallo yana sawa ran zai iya samun ruwa a cikin lokaci to wannan shi ma idan ya tashi inda ya samu ruwan a cikin lokaci mustahabbi ne ya sake alwallata shi sai ya sallah mustahabbi ne ya yi alwalla ya sake sallah an gane ko guda uku aka zana to dukkan wanda yake ba wannan ba wala yu'idu ghairu ha'ula'i to wani waɗannan guda uku ba zai sake sallah ba saboda ya samu ruwa a cikin lokaci marar lafiyar da baya da iko akan ya shafi ruwa to ba zai sake sallah ba saboda ya samu damar shafar ruwan a cikin lokaci wani likita ya zo mai allura ya ce ku ba shi kowane zai yi amfani da ruwa ce wannan ya ce a wannan rashin lafiya ce wanda a maganinta kaza ne kaza ya ce mu muka je mu wata likita kusan wata uku ana cin kuɗin mu kullum a ce wannan ba ta da ba ta da magani sai dai kawai a lallaba da wani ya ce ce a sai dai ba su yi ba su yi zurhi ba ce amma wannan rashin lafiyar wane ma ya yi irinta kuma da aka mai wannan allura ɗin kai tsaye mutum zai iya amfani da ruwa wane ma irinta wane ma irinta da aka mishi kawai da ya amfani da ruwan kuma a gaba abin da ya saboda mujarrabun ne dama magani na likita a mujarrabun ne an gane ko kafin a baka ka yi amfani da shi to an baiwa masu irin matsalarka da yawa sun yi amfani da shi kuma allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya wato saboda sun yi roƙo da sababi an gane ko to dukkan wanda yake ba wannan ba daga cikin waɗannan mutanen da muka zanu to in dai ba su ba ne ba zai yi taimama ba ba zai sake sallah ba saboda samun ruwa kuma su ma waɗannan ɗin mu riƙe ba wajibi ba ne su sake sallar mustahabbi ne kenan in bayan lokacinta ne ya fita suka samu ruwa ba mustahabbi ba ne masu sake ta an gane ko suna da damar kuma a cikin lokacin ma idan suka samu ruwan suke sake ta an gane ko wa kullu i'adatin fil waqti fahiya fadilatu kamar yadda mai akhdari ya faɗa wato dukkan gurin da kaji malam ya ce a adafil waqt a malikiya in aka ce ya sake ta a cikin lokaci to wannan sakewa ce wanda take ta mustahabbi irin wanda man akhda al qiblata a adafil waqt to shi ma wannan haka hukuncin sai yake ba za ka ce ba dole dole ne mutum sai ya sake an gane ko akwai bambanci tsakankanin al-istihbab da kuma al-wujub al-wujub shine wannan dole yana kan wuyan mutum bai sabka ba al-istihbab shi kuma an so ne ana so in mutum yayi zai samu lada amma idan mutum bai yi ba ba zai samu idan mutum bai ba zai dauki laifi ba an gane ko a kuma ya tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yake cikin sunan na abi dawud waɗansu mutane guda biyu a cikin bulaguro suna tafiya lokacin sallah ya yi suka rasa ruwa sai suka yi taimama suka yi sallah to bayan sun gama sallah ɗayan sai suka samu ruwa da suka samu ruwa ɗayan ya ce shi ba zai sake sallah ba ɗayan shi kuma ya alwala ya yi sallah da suka zo wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka gaya mishi ya gaya wa wannan wanda ya sake alwala wanda ya alwala ya sake sallah ya ce da shi lakal ajiru marrata ne kana da lada linki biyu kana da ladan kayi sallah da taimama kana da ladan kayi sallah da alwala shi kuma wanda bai sake bai ce da shi a sabta sunna wa ajiza atka salatuk ce ka dace da sunna ta annabi an gane ko kuma sallar da ka yi ta da taimama ta isar maka kai a ganin ka wanne aka hiyabo daga cikinsu an hiyaban na ƙarshe saboda idan annabi ya ce wa mutum a sabuta sunna wato ka aikata abin da addini ya umarce ka da ka aikata shi kuma sallar ka da kai ta isar maka irin kamar mutumin da yake gwani ne a cikin karatun alkur'ani da za ka ga wato shi gwani wanda yake karatun alkur'ani wanda ya iya shi baya wahala cikin karanta shi zan ce ma as-safaratul kiramil barara ma wallazi yaqra'u alqur'ana wa yatata'atu fihi wa huwa alayhi shaqun lahu ajran to yana da lada guda biyu ga ladan wahala ga ladan karatun qur'ani ba shi yake nuni akan cewa ba yafi wanda yake gwani lada an gane ko to haka nan shi ma wanda zai sake sallah saboda ya samu ruwa a cikin lokaci bai fi ba wanda bai sake ta balada saboda lokacin da lokacin sallar ya shiga wato iyakacin abin da yake wajibi a kan shi shine ya yi amfani da ƙasa ya ce mama shine abin da yake wajibi a kan shi to faƙar fa'ala ma huwa alaihi ya aikata abin da yake kan nashi na taimamar to yanzu dan ya samu ruwa kuma ba za a ce ba lo sai yayi amfani da shi an gane ko tunda yayi a idan ya zamanto babu abu babu kaza aka ce to kai kaza to in dai kai kaza din nan ko da wancan din ya samu ba za ka sake ba in dai shari'a ce ta baka wannan damar na'am ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم وقد قيل تيمم لكل صلاة وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد نعم Malam ya ce, Wala yi salli salataini bi tayammumin wahidin min ha'ula'i, wato ba wani wanda yake halitta a gare shi ya sallaci salloli guda biyu na farilla bi tayammumin wahidin da taimama guda ɗaya tal min ha'ula'i daga cikin dangin waɗannan mutanen da muka ambata a baya to ba wanda yake halitta a gare shi ya sallaci sallah ta farilla guda biyu da taimama guda ɗaya tal illa maridun la ya ƙadiru alamar silma'i face dai marar lafiyar da ba ya da iko akan shafar ruwa marar lafiyar da ba zai iya amfani da ruwa ba to shi wannan yana da damar wato ya sake ya sake wata sallah da taimama guda ɗaya ya yi sallah guda biyu ko sallah guda uku saboda shi wannan fafar buhut tayammu limaradin muqimin bi jismihi wato saboda dararin saboda cutuwa saboda rashin lafiya wanda take madawwamiya ga jikinsa to wannan shi wannan yana da damar wato yayi taimama yayi taimama guda daya yayi sallah ta farilla guda biyu ko guda uku ko guda hudu ko guda biyar matukar taimama tashi bata warware ba bai aikata wani abu daga cikin abubuwan da suke warware mai alwala ba an gane ku to wannan shi ya halitta a yayi sallah ta farilla guda biyu irin yayi magariba da taimama kuma bayan ya dan jima yana lazuminsa sai ya ji ana kiran sallar isha'i to yanzu ba laifi zai iya yin sallar isha'i da wannan taimama din saboda dai lokacinta yayi amma dai abin da yake kan nashi ita ce taimamar to wacce ma wanda yi bata lalace ba an gane ko haka waɗansu daga cikin malamai suka ce waɗansu suka ce wa qad qila yatayammamu li kulli salatin waɗansu daga cikin malamai suka ce to haƙiƙa an faɗa an ce yatayammamu li kulli salatin wato zai yi taimama ne ga kowace sallah kamar yadda taimama ba ta da wahala irin ta alwala taimama cikin 'yan segwandi mutum ya kare ta 'yan segwandi sha biyar segwandi ashirin tun da ya ja mutum ya yi taimama ya kare rabin minti ya kare taimama an gane ko saboda ita aikinta baya da wahala idan bugun ƙasa ɗaya mutum ya zai iya yin taimama duka da shi an gane ko wannan shine abin da ya tabbata a hadithin amma rubun yasir wanda yana cikin sahihain sannan kuma shine abin da yake cikin hadithin imran ibn hussein an gane ko wanda duka yana cikin sahihain kaga bai huce yan sai gwandina to da haka suka ce to shi ma tun da dai ba taimama ba wani abu bane mai wahala ba sai ka shiga ban daki ka kama ruwa kayi kaza kayi kaza kayi kaza abu ne cikin ɗan lokaci kaɗan za ka yi shi to aka ce shi ma sai ya yi saboda ba wahala a cikin yinta an gane ko? wa wuya an malikin malam ya ce haƙiƙa an rawaito daga al'imamu malik imamu darul hijira cikin littafin almudawwanatul kubra shi man zakarar salawatin cikin mutumin da ya tuna salloli na farilla a kan shi ya yi nufin kuma zai rama su a lokacin da ya tuna su kuma amma ba ruwa ƙaura dawan bai an nema an rasa to an rawaito daga al'imamu malik an yi salliya ha bi tayammumin wahidin ya sallaci waɗannan sallolin ga baki ɗayansu na farilla bi tayammumin wahidin da taimama guda ɗaya tal an rawaito daga al'imamu malik haka wato abin da yake so ya tabbatar maka yana so ya ce maka akwai alfarku bainal ada'i wal qada akwai bambanci tsakankanin sallah ta farilla wanda take mai lokaci da kuma wanda zaka rama ta idan ya zamanto mai lokaci ce mutumin da yayi taimama ya yi sallah ta farilla ta azuhur to ba zai yi ta la'asar ba da ita in dukansu kowanne mu lokaci ce to amma in ya zamanto azuhur kinjiya da la'asar kinjiya da magariba duka bai yi su ba kuma sai yanzu ya tuna yanzu ya nemi ruwa ƙaura da wambai tunda zai yi su ne dukkaninsu ramuwa ce zai yi su a yanzu to amma shi a haƙƙinsa in dai mantawa ce wannan shine lokacin nasu an gane ko wannan shine lokacin nasu haƙin shi da annasi an gane ko da anna'im a tudun hukuncin su guda daya an gane ko to amma wanda yake al'amid wato shine wanda malamai suka kausasa a kan shi wanda ya bari da gangan bai yi azuhur bai yi la'asar bai yi magarba ba ya san bai yi su ba kuma yanzu ya ji yake wamar ya yi su a yanzu to wannan shi ba zai yi su ba da taimama guda ɗaya kuma akwai malaman da suke ganin cewa ma idan yi sallah ɗin Allah ba zai amsa ba saboda ya fitar da ita daga lokacinta da kuma sallah idan aka fitar da ita daga cikin lokacinta wato Allah bai ce ba zai amsa face dai in mutum ya manta ko kuma yana barci wannan shine wanda Allah ya ce wannan shi yana da kai uzuri karbabbe a shari'a an gane ko amma wanda baya da uzuri karbabbe a shari'a ba za ka yi kiyasin shi ba akan wanda yake da uzuri an gane ko wannan shine ake ce da shi kiyasun ma alfarik na'am alhamdulillah al-ilmu indahu subhanahu wa ta'ala